لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo wanda mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda ya sake kaddara mu a wannan safiya ta ranar lahadi hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na lugha littafin da ake kiransa da suna maqamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi na jiya mun gama makama ta ashirin da biyar wadda ake kiranta alkarajiya kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu shiga makama ta ashirin da shida wadda ake kiranta da suna arraƙaƙa kafin mu shiga makama ta yau wato akwai 'yan kalmomi kamar sutura biyu wadda bata shiga ba a cikin kenan kasat jiya insha Allahu ta'ala sai mu maimaita ta sannan sai mu ci gaba shine lokacin da ya rera masa waɗannan baitittuka guda biyu wanda suka kunshi wato kablasar guda bakwai wanda ake ce musu kafatu shatuwa wato kablasar sanyi wanda suke cewa idan mutum ya haɗa su sai dai ya ji an ce sanyi ya zo ya wuce ya ringa tambaya ta ina ya bi shine yake cewa ja'a shita'u wa indi min hawa'ijihi saba'un idhal qadaru ana hajatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'su ila ba'dal kababi wa kaffun na'imun wa kisa yake cewa sanyi ya zo a wurina akwai abubuwa guda bakwai wato dangane da bukatunsa wanda ina so na haɗa su ya ce amma izal ƙadaru sani dai zubar ruwan sama habasa ya hana an hajati na dangane da cimma waɗannan bukatun namu abu na farko shine kinnun wato ɗaki ɗaki ku a nan wato ana nufi ɗaki wanda yake ginanne wanda zai maka maganin ɗari kuma da magani wanda yake na zafi jam'unsa shine aknan kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratun nahali wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun sai yake cewa wakisun wato da jaka ta kuɗi ya kasance a cike wa kanunun da kasko wanda yake na jin wuta wa ka'asu ila da gidauniya ta giya a nan muka ce abin da ya fi dacewa ka ce gidauniya ta kunu amma lafazin ila suna ne wanda yake na giya ba'adal kababi bayan an tanadi gashashen nama wa kaffun na'imun da tafi wanda yake mani'imci a nan yana nihi mace kenan ko kuma a wata nuska ana samun wa kusun na'imun wato kusun suna ne na al'aura ta mace yake cewa wakisa sannan da bargo lafazin kisa anan ya shahi alhamzar asalinsa kisa'un ne saboda larura ta waka ne ya shahi tunda ya ce habasa sai ya ce maka kisa sun maƙala sannan sai ya ce la jawabun yashfi khairun min jilbabin yudifi yake cewa wallahi ba da amsa wadda ke warkar da tunanin mutum khairun shi ya fi alkhairi min jilbabin dangane da doguwar riga yudifi wadda za ta yi maganin sanyi lafazin yudifi anan ya shahi alhamza yudifi'u an gane ko domin addif'u shine wato maganin dari mi Allah yake cewa lakum fiha dif'un wa manafi yake cewa faktafi bihima yace ka wadatu dangane da waɗannan wa'aita Allah ya sa ka kiyaye abin da na faɗa maka wanka fi ya ce juya ka shiga sha'aninka fafaraktuhu sai na rabu da shi wa qad zahabat farwati li shikwati yake cewa haƙiƙa rigar fatata ta hallaka saboda tsiyata ta wa hasaltu ala ridati qula shatwati li shakwati yasa ai shin kiyamata wasali sama ko li shakwati saboda tsiyata ta wa hasaltu sannan na tabbata alar ri'idati a bisa zanzana ɗula shatuwati tsawon sanyina قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السادسة والعشرون مقامة عشرين دشدا وتعرف بالرقبة أنا سننت دشيوا واكي واكي الرقبة واتو واكي واكي كينا أنغانيكو ko kuma ka ce tandara-tandara kasancewar an ambace ta da wannan suna a sanadiyar wata risala da malam ya yi a cikin makamar wanda haruffanta baki ɗaya idan ka samu ɗaya za ka same shi yana da ɗugu na gaban ba shi da ɗugu wanda ke biyo baya wato yana da ɗugu a haka ya tafi da ita ba kalima ba a nan tukun abinda ake nihi harafi ma ko da kalimar ya kasance harafi na farko yana da ɗigo na biyu ba shi da ɗigo na uku yana da ɗigo haka ya tafi da ita haddasa da haris ibn hammam haris dan hammam ya ba da labari annahu qala shi yake cewa halaltu suqayil ahwazi labisan hullatal iwazi yake cewa na sauka a kasuwannin wato ahwaz ahwaz birni ne wanda yake sananne a farisa kasancewar nan ya yi tasniya na suƙail ahwazi cayi suƙail ahwazi kasuwannin ahwaz an gane ku kasancewar kasuwa ce wadda take ta sanya ƙurama tsaka ƙorama ta keta ta nan rabinta a nan rabi a nan shi yasa ake ce mata ake suke masa tasniya sai su ce suƙan shine yake cewa halaltu na sauka suƙayil ahwazi wato kasuwar ahwaz labisan ina mai sanya hullatul iwaz wato tufafi wanda yake na rashi falabistu yake cewa sai na zauna fiha a cikin birnin ahwaz muddatan zamani wanda yake mai tsawo ukabidu shiddatan ina gogaggeniya wato da tsananin wahala wa uzajji ayyaman musuwadda ina kura kwanuka waɗanda suke baƙaƙe lut ma'ana su ne kwanuka waɗanda suke na talauci azzajju shine wato kura abu rabbukum allazi yuzji lakum alfulka fil bahri litabtagu min fadli yace wa uzajji ina kura ayyaman wato kwanuka muswaddatan waɗanda suke baƙaƙe lut ila an ra'aitu tamadiyal muqami min awadi lintiqami yace har izuwa lokacin da na hango zarcewar zama game da ‘yan ta'adda waɗanda suke na ukuba lafazin awadi jam'i ne na adiya abinda ke ƙetare iyakar da aka masa shine yake cewa min awadi lintikami game da waɗanda suke masu ƙetare iyaka na uquba duk wata wahala na haɗu da ita faramaktuha a lokacin nan sai na kalli birnin ahwaz bi ainil qali wato da idan maki alƙila ita ce kiyayya ma wadda aka rabbuka wa ma qala wa faraktuha na rabu da ita mufaraqata qalalil bali wato irin rabuwa ta kufai wanda yake tsoho fada'antu an washliha yake cewa sai na maraita an washliha gabarin dan taukinta kamishal izari wato ina mai zagi ne gyabtuna ma'ana na tattare kafar wandona al'izar shine gyabtu zane wanda ake ɗaurawa alwashil wato shine ɗan tauki wanda yake mai ƙarancin ruwa rakiban ina mai gaggawa ilal miyahil gizari wato zuwa ruwa wanda yake mai yawan gaske shine babban tauki kenan hatta iza sirtu minha marhalatai lokacin da na yi tafiya zango biyu wato daga birnin ahwaz wa ba'udtu sura lailataini na nisan na yi nisan wato tafiya ta dare biyu tara atili kaimatun madruba yake cewa wata kaima wadda take abar kafawa sai ta bayyana gare ni wa narun mashbuba da wuta wadda take abun hurawa faƙultu sai na ce atihima abin da ya dace na jema wannan wuta wato da wannan kaima la'alli an ƙa'u sadan watakila zan kashe tsananin ƙishirwata au ajidu alan nari huda ko kuma na samu wanda zai shiryar da ni a wajen wutar falamman ta haitu ila zillil kaima a lokacin da na isa zuwa inuwar wannan kaima ra'aitu gilmatar ruƙatan ya ce sai na ga wasu ƙanƙanan yara ruƙatan waɗanda suke kyawawa wa sharatan marmuƙatan yake cewa da kama wadda take abin ƙwara ma ido duk wanda ya gansu zai iya ƙwara musu ido saboda ƙayatarwarsu wa shaikan da wani dattijo alaihi bizzatun a jikinsa wato akwai wata riga an gane ku bizza wato ita ce riga wadda take kyaukyawa saniyatun wadda take tsadadda waladaihi fakihatun je wato yake cewa waladaihi fakihatun janiya a gabansa wato akwai ‘ya'yan itace waɗanda suke nunannu fahayyaituhu sai na gaishe da shi sun hamai-tuhu sannan sai na nisance shi fadahika ilayya sai ya min dariya wa ahsanar radda alayya ya kyautata mayar da sallama gare ni wa qala sai ya ce ala tajlisu ila man taruqu fakihatuhu shin yanzu ba za ka zauna zuwa mutumin da ‘ya'yan itacensa ke ƙayatar da duk wanda ya gansu wata shuku mufakahatuhu wanda kakacinsa ke begantar da mutum mufakaha shine wato kakaci ko kuma ka ce shakka irin abubuwan da za a faranta ma mutum rai wato na maganganu su ma an tsago su ne daga alfukaha an tsago shi ne daga alfakiha ‘ya'yan itace yadda kake jin daɗi in kana cin su to don haka duk zance wanda ke akwai faranta rai a cikin shi wanda yake na walwala shine suke ce masa wato alfukaha ko kuma ka ce mufakaha yake cewa fajalastu sai na zauna liktinami muhabaratihi don ribantar zama da shi muhadara asalinsa shine zama da malamai domin amfana game da kalmomin da suke fita daga bakinsu don haka dukkan majalisi wanda ake jefa kalmomi masu amfani ake cewa muhadara ya ce lalil tihami ma bi hadratihi ya ce ba don haɗiɗiyar abin da ke gabansa na ‘ya'yan itace, fahina safara an adabihi lokacin da ya bayyana, wato game da ladubbansa, waka shara an an yabihi ya yayi haƙoransa, arabtu annahu abu zaidin sai na yi sanin cewa ashe abu zaidi ne na birnin saruja bi husni mulahihi a sanadiyar kyawawan wato kalimominsa wa ƙubuhi ƙalahihi wato da mummunan arewansa arewa shine wato wata cuta da take kama haƙora sai su yi baki wasu su yi tsanwa shine yace wa ƙubuhi ƙalahihi wato da mummuna arewarsa fata arafna hina izin a wannan lokaci sai muka yi sanayyar juna wa haffati bi farhatani sa'ata izin a wannan lokaci yake cewa farin ciki guda biyu sai suka zagaye da ni gaya na samu abokin ɗebe kewa sannan kuma abin da nake bukata na samu abinci dai tunda akwai alamar wadata tare da shi walam adari ya ce ban yi sani ba bi ayyihima ana abafa farha ya ce da wanne ne daga cikinsu wato zan cika farin ciki wa aufa marahan wanne ne zan cika wato nishaɗi na game da shi abi isfarihi yake cewa waishin da a sanadiyar bayyana shi min dujinnati asfarihi daga duhun tafiye-tafiyensa an bi kisbi rihalihi ba da imhalihi ko kuma da sababin yin tsatsi na masaukinsa bayan farinsa alkhisib wato shine tsatsi me ake cewa tsatsi shine ni'ima kamar lokaci wanda yake na kaka don haka kaka abin da ake ce masa khasib an gane ko shine yake cewa khasibu fina'il judi shine yake cewa an bi khisbi rihalihi shin wai ko kuma da shine tsatsi na rihalihi masaukinsa rihal galibi ana amfani da shi masauki wanda yake na halin bulaguro inda aka sauka a cikin halin tafiya shine ake cewa rihal an tsago shi ne daga arrahal shine sirdi shine sai yake cewa ba da imhalihi bayan farinsa wa taqat nafsi ila an afadda katma sirrihi raina wato sai ta yi bege zuwa da na kafasa madoni wanda yake na asirinsa ma'ana na san menene yake ɓoye na al'amarinsa wa abu kuna da'iyata yusrihi na binciki abin da ya janyo masa yalwa an gane ko al'ibban shine wato bugon ciki ka bigi cikin mutum ka san menene yake ɓoye shine yace wa abu kuna na bigi cikinsa ma'ana na binciki da'iyata yusrihi abin da ya janyo masa yalwa faƙultu lahu sai na ce masa min aina iyabuka dawowarka daga ina wa ila ainan siyabuka silalarka zuwa ina ma'ana daga ina kake kuma ina ka dusa in siyab wato shine tafiyar muciji tafiyar muciji ko silala ne akan ƙasa kawai shine in saba yan sabu in siyaban wa ila ainan siyabuka ma'ana ina ka dusa wa bimam tala'at iyabuka kuma da a sanadiyar mi wato burgaminka ya cika da kuɗi iyabuka wato burgaminka ya cika da kuɗi faƙala sai yake cewa ammal maqdamu famin dusa sani dai gabatowa ta wato daga birnin dusa ne dusa birni ne daga cikin biranen masar wa ammal maqsid yake cewa sanide wato manufata fa'ila sus ya ce zuwa birnin sus sus wato birni ne daga cikin biranen farisa iran maksad ya sa aiko yake cewa a wannan maksad ko maksid maksid ya ce wa ammal maksid sanide manufata ya ce fa'ila sus zuwa birnin sus wa ammal jidatul lati asabtuha ka san da cewa wadata wadda na yi dace da ita yace famin risalatin na same ta ne a sanadiyar yake cewa wata letir iktababtuha wadda na karyo ta ma'ana na kage ta lafazin iktabab wato shine karyan karan zaki don haka karan zaki ake ce masa alqabu al-iktibab kenan karye shi shine Allah yake cewa wa zaitunan wanda ke cewa wa fakihatan wa abba wa hada'ika gulba wa fakihatan wa inaban wa qadba an gane ko shine alqadbu yace fasa altuhu sai na tambaye shi an ya furushani an ya furushani an ya furushani diklatahu wato ya shimfiɗa mun ɓoyayyen al'amarinsa ma'ana ya mun bayani wa ya da alayya risalatahu sannan kuma ya jiro mun wato kalimomi na letirkinsa wadda ya ma'ana ya gaya mun sannan kuma ita kanta risala ƙin wato ya karantar da ni ita faƙala sai ya ce masa duna maramika harbul basus kafin abin nemanka akwai yaƙi na basusa basus wata mata ce wadda suke sanya misali da ita a wajen shu'umci a sanadiyarta yaƙi ya ɓarke saboda akalar raƙumi sai da aka kwashe shekara arba'in ana yaƙi tsakankanin ƙabilu biyu manya daga cikin ƙabilun larabawa su ne bakar bin wa'il da taglib ita kasancewar a sanadiyar akalan raƙumi kawai yakin ya barke sai da aka shekara arba'in ana yi ana zubar da jina ne don haka kuma ita ce sanadiyar haɗa yakin don haka sai suke sanya misali da ita wato a wajen shi'unci sai su ce wa fulanun ash'ama min basusa shine yake cewa yake cewa duna marabika harbul basus yake cewa kafin a cimma abin nemanka wato akwai yaƙi wanda yake na basusa yace auta habani ila sus yake cewa sai idan ka abuce ni har zuwa birnin sus sannan za ka samu wannan abin da ka tambaya yace fasahabtuhu ilaiha qahara yace sai na abuce shi zuwa birnin sus akan tilas wa akabtu alaihi biha shahara na lazumce shi a wannan birni tsawon wata guda wa huwa ya ulluni kasati ta'alil shi ko yana koma shayar da ni gidaunu waɗanda suke na lallashi wa yujirruni a innata ta'amil yana gudanar mun da ragama wato ta guri cewa dai abin da kake tambaya za a baka za a baka a kullum abin da yake guratar da shi yake a inna jam'i ne na inan ragama kenan hatta iza harja sadari har aka kai lokacin da wato ƙirjina ya ƙuntata ma'ana zuciyata ta ƙuntata wa ila sabari wato aka rinjaye haƙurina ya kai matuƙa ƙultu lahu sai na ce masa innahu lam yabqa laka illa babu wata illa ho bata rage ba gare ka ma'ana duk wani abu wanda zaka bakanta min rai ka riga ka yi wala li fil muqami ta illa kuma babu wani lallashi da za a mun game da zama ci gaba da zama a wannan birni na Susa wa fi gadin yace a gobe azjuru gurabal baini zan tsawatar da hankaka na rabuwa an gane ko na rarraba kasancewar kenan irin canhi da suke a lokacin su na jahiliya in ka yi niyyar bulaguro sai ka je ka iske ich sai ka tada tsuntsayen in sun yi dama kenan shi kenan akwai albarka a cikin tafiyan nan in sun yi hagun sai a ce ba albarka shine suke cewa zajirul gurabil baini shine sai yake cewa wa fi gadin a gobe azjuru gurabal baini yace zan tsawatar da hankaka wanda yake na rarrabuwa yace wa arhalu zan maraita an ka gabarinka bi kuffai hunaini wato da takalman hunain wato shine na tabi an gane ko abinda na nema a wajenka kenan ban samu ba faƙala sai yake cewa hasha lillahi Allah ya tsaron yake cewa an ukulifaka ya ce Allah ya tsaron game da an ukulifaka wato da zan saba alkawalinka ya ce au ukhalifaka yake cewa ko kuma da zan saba maka an gane ko abin da kake bukata faƙala sai ce masa hasha lillahi Allah ya tsare ni an ukhlifaka da zan saba maka alkawalin da na yi au ukhalifaka ya ce ko kuma da zan saba maka duk wani abin da kake bukata ya ce wa ma arja'atu ya ce ban yi jinkirin an uhaddisaka da zan zantar da kai game da wannan risala illa li ulabbisaka ya ce sai domin dan na zaunar da kai kawai ka ɗebe min kewa ya ce wa iza kunta in har ka kasance ka distarabta bi idati wato haƙiƙa ka yi kokonto game da cika alƙawalina wa agara ka zannu su'i bi muba'adati ya ce mummunan zato ya shuna ka dangane da nisanta ta ya ce to fa asih li ƙasa sirati almumtadda ya ce saurara ga labarin sirati tarihi na almumtadda wanda yake mai tsawon gaske wa adifha ila akhbaril faraji ba'da shidda yace ka hada wannan kissa zuwa labarai waɗanda suke na yayi bakin ciki ba'da shidda bayan fadawa cikin tsanani fa qultu lahu sai nace masa hati kawo abinda zaka faɗa min fama aqwala diyalaka menene mafi tsawon zarararka menene mafi tsawon zarararka lafazin afiwal wato ita ce igiya wadda ake ɗaura ma dabba mai tsawo sai a sake ta ta je ta yi kiwo in an ga dama kuma sai a janyo ta shine zarara ga yake cewa laka fiwal murka yake cewa shine yace fama afwala iyalaka yace menene mafi tsawon zarararka wa ahwala hiyalaka yace menene mafi firgitarwar wayanka faƙala sai yake cewa ilam kai sani annad dahar al'abusa lalle zamani wanda yake mai ɗaure fuska alƙani shine ya jefa ni ila ƙusa izuwa birnin ɗusa wa ana yauma izin faƙirun waƙirun a lokacin nan ina matsayin talakka wanda yake mai nauyin bashi la fatilali wala naƙirun ya ce daidai da fatar bayan ɗan dabino ban mallaka ba wala na ko tsakkwatar da take bayan dabino alfatil shine idan ka ɓare dabino wato fatar da take naɗada bayansa shine alfatil annaƙir wato ɗan rami wanda yake kasancewa a bayan ɗan dabino shine annaƙir shine Allah yake cewa wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna naƙira sai yake cewa fa'al ja'ani safrul yadaini wohintar hannuwa wato sai ya fakar da ni ila taɓawuki biddaini zuwa maratayin wuya wato da bashi sai da ya kai bashi ya rataye wuya na baki ɗayansa a taɓawuk wato shine abin ado wanda ake ratayawa a wuya shine yake cewa fa alja'ani safarul yadaini wohintar hannuwa dangane da dukiya sai ya fakar da ni ilar taɓawuki zuwa yin maratayin wuya biddaini da bashi faddantu sai na ci bashi lisu ilittifaki saboda mummunan dace mimman huwa asirul akalaki a wajen mutumin da yake da an gane ko yake cewa mimman huwa asirul akalaki ga wanda yake mawuyacin ɗabi'u halayensa halaye ne waɗanda suke na wahala wato ba shi da halayen ƙwarai mutumin da na ɗau bashi a wajensa shi ne ya ce faddantu sai na ci bashi lisu ilittifaki saboda mummunan dace mimman ga mutumin da huwa shi asirul akhlaqi mawuyacin ɗabi'u ne wata wahamtu nazaci ta sannin nafaki wato sauƙaƙar annafaki shine ne wato shine wannan rayuwa ke cewa wata wahamtu sai na zaci ta sannin nafaki wato sauƙaƙar annafaki shine wadata cewa Allah zai yalwata min nan da zuwa ɗan lokaci fata wasa'atu ya ce sai na yalwata ma kaina fil infaki game da ciyar da dukiyar in na ɗauko bashi in ya ƙare hallo sake ɗaukan wani naki fama a faktu yake cewa ban shiga hayyaci na hatta ba habani dainun sai da bashi ya nauyaye ni wanda lazimani haƙƙuhu haƙƙin na bashin ya lazimce ni ya zama tilas kenan wato na ɗauka na biya wala zamani mustahiqquhu wanda ya cancanci bashin sai ya lazimce ni ma'ana mai bashin sai ya lazimce ni ya tsaya a kaina cewa dole sai na biya shi fahirtu fi amri ya ce a lokacin nan sai na ɗimauta game da al'amarina wa abla'atu garimi ala usri na nuna ma wanda ke bi na bashi wato a bisa talauci na cewa ba ni da halin da zan biya a yanzu falam yusaddiq imlaki yace amma bai gasgata talauci na ba wala naza'a an irhaki yace bai kame ba dangane da wato kuntata min akan biyan bashin nan bal jadda yace bari dai ya tsananta fit taqabi dangane da neman a biya shi walajja ya zurfafa fiktiyadi game da jana ilal qadi zuwa alkali kawai sai ya kai ni kuti domin na biya shi wa kullama khaba'atu lahu fil kalami a duk lokacin da na kaskanta masa kai a wajen zance wastanzaltu minhu rifqal kirami na nemi saukar tausasawa na mutane waɗanda suke masu karamci game da shi waragabtuhu na kwadaitar da shi fi an yanzu libi mu ya saratin cewa ya kalle ni dangane da sauƙaƙa mun wannan bashi ya ce ya yafe mun auyun zirani ko kuma ya saurara mun ila mai saratin zuwa lokaci wanda yake na yalwa ƙala sai ya ce la taɓa ma'afil inzari ya ce kar ma ka yi kwaɗayi dangane da saurara maka wa hatijanin nubari ce ma tara masalikal khalas ba za ka ga wata hanya ta kubuta auturiya ni saba'ikal khalasi yace sai idan ka nuna mun ƙerarru na tacacciyar zinare ma'ana sai ka nuna mun dirhami kawai dinar da nanir auturiya ne yace sai idan ka nuna mun saba'ikal khalasi wato su ne ƙerarru waɗanda suke na tacacciyar zinare lafazin saba'ik jam'i ne na sabika wato zinaren da aka kera ko azurfar da aka kera falamma ra'aitu tida da ladadihi lokacin da na ga tsanantar wato jayayyarsa wa Allah mana salimin yadihi kuma ba ni da wata matsira game da hannunsa shagabtuhu ya ce sai na ringa rikici da shi na ringa zage-zage sun mawasabtuhu sannan sai na haro masa liyurafi ani don ya ɗaukaka ƙarana ilawa jara'im zuwa wato alƙali wanda yake na laifuffuka la ilal hakimi fil mazalim ba zuwa wani alƙali wanda yake na zalunci wanda yake fitar da haƙuƙuwan jama'a wanda yake kenan na biyan bashi alƙali biyu ne akwai na biyan bashi shine isiye akwai wanda yake kuma ake kai masa ƙara idan an aikata wani laifi wadda take jarima ya ce lima kana balagani domin abin da ya cin min na labari min ifdalil wali wa fadlihi wato dangane da wato shine karanci wanda yake na shi wancan alƙali wanda yake na laifuffuka wa fadlihi kuma da kyautarsa an gane ko da darajarsa mutum ne mai daraja kuma ga kyauta wata shaddudil qadi wato da tsanantawa ta alkali wanda yake na bashi wa bukulihi kuma da ruwashi daman maruwaci ne saboda haka kenan sai na ringa zazzagin shi akan cewa ya kai ni babbar koti falamma habarna baba amir tusa lokacin da muka iso kofar shugaban birnin dusa anastu Allah ba asa wala bu'usa ya ce sai na ji a zuciyata cewa ba laifi babu wani tsanani tare da ni fasta da aitu da watan zauwa ke da wuya ya ce kawai sai na nemi cewa a kawo min taddawa wa bai ba'a da hulama farar takarda kenan wa an sha'atu risalatar raƙaba'a na farar da wato risala wadda take wake-wake wahiya ita ce yace akhlaqu sayyidina tuhabbu ɗabi'un shugabanmu ƙaunarsu ake idan ka ɗauki lafazin akhlaqu kaga harafi na farko alhamza ne ba shi da dugu harafi na biyu kha'un yana da dugu idan ka ɗauki na uku lamul alif ba shi da dugu na hudu kafun ne gashi yana da dugu na biyar ga sinun ne ba shi da dugu sannan ga ya'un ga dalun ga nunun ga alif a haka ya tafi da risalar akhlaqu sayyidina ɗabi'un shugabanmu tuhibbu ana ƙaunarsu wabi a ƙawatihi a balbalin gidansa yulabbu ake zauwa a zauna wa ƙurbuhu kusanta shi tuhafun tsaraba ce lafazin tuhafun jam'i ne na tuhufa wa na'ayuhu nisantarsa talafun hallaka ce wa kullatuhu badaɗanta da shi nasabun danganta ce wato abuta da shi danganta ce wa qati'atuhu yanke zumunta da shi nasabun yace wahala ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraji wa garbuhu yace kaifinsa zaliqun wasashe ne wa shubuhu taurarinsa ta'ataliku yace tana walƙawa wa zalfuhu kamewarsa zana ya ƙayatar da jama'a wa ƙawimu na hajihi meƙewar hanyarsa bana ya bayyana wa zihinuhu kaifin hankalinsa ƙallaba ya juya wajen raba ya gwada wa na'atuhu sifarsa sharraka ta yi gabas wagarraba kuma ta yi yamma kowa ya san da shi sayyidun kullabun sabukun mubirrun faɗinun mugribun azufun ayufun muklifun mutlifun agarrun faridu nabihun fadilun zakiyun anufun muflikun in bana ɗabbun izana bahiyajun wajalla khatbun makufun ya ce sayyidun shugaba ne kullabun wanda yake mai yawan jijjuya al'amurra ma'ana mai yawan gwada al'amurra duk wani al'amari sai ya gwada ya gani sabukun shugaba ne wanda yake mai rigaye a wajen dukkan wata ɗaukaka mubirrun sannan mai yawan aikata alkhairi fadinun mai lura mugribun mai zauwa da bakon al'amari na mamaki azufun shugaba ne wanda yake mai ƙin ƙasƙanci azufun wato shugaba ne mai ƙyamar duniya ayufun kuma mai ƙin ƙasƙanci ayuf wato sigatul mubalaga ne mutumin da ya kai matuƙa a wajen ƙin lalaci mukhlifun wato mai mayar da duk abin da ya lalata ne mutlifun sannan kuma mai hallaka dukiyar abokan gaba ne ma'ana ya lalata musu dukiya kuma ya maye musu gurbin a garro yake cewa shugaba ne mai farin goshi faridun wanda yake kadaitaccen zamaninsa nabihun madaukakin daraja fadilun wanda yake mai fifiko a kan jama'a zakiyun wanda yake mai kaifin hankali anufun wanda yake kuma mai kin kaskanci anuf ko kuma ka ce mai tada karen hanci kenan mai nuna isa yake cewa muflikun gwani ne in abana in ya bayyana al'amarinsa ɗabbun yake cewa shugaba ne wanda yake masani game da dukkan wasu al'amurra izana bahiyajun yake cewa idan yaƙi ya motsa wajalla khaɓubun makufun wani babban al'amari abun tsoro wato ya girmama shugaba ne wanda yake masani ya san hanyar da za a bi a huta. ya ce manazimu sharafihi wato tsari wanda yake na ɗaukakar darajarsa ta atalifu na haɗuwa washi ububu hiba'ihi yake cewa gizagizan kyautanninsa ya kifu wato na zubar da ruwa wana ilu ya daihi kyautar hannayensa faba ya ce ta kwararo washuhu kalbihi wato rowa ta zuciyarsa gaba yake cewa ta kafe wa khilfu sakha'ihi hantsa ta kyautar shi yuhtalabu yace ana tatsatta wa zahabu iyabihi zinariyar da ke cikin jakarsa yuhtarabu ana yaƙe ta kowa ya katta yake kawai yana amsa yace mallaffa liffahu yace duk wanda yayi haduwa irin haduwarsa falaja ya rabauta wa galaba kuma ya rinjayi abokan gabarsa lafazin laffa shine ma'ana abu ya linki kar mu manta ya gabata shine yace mallaffa liffahu duk wanda ya haɗu irin haɗuwarsa falaja haƙiƙa ya rabauta wa galaba kuma ya rinjayi abokan gabarsa yake cewa wa tajiru babihi wato ɗan kasuwar ƙofar gidansa jalaba ya janyo wa kalaba kuma ya yanku an gane ko ɗan kasuwar ƙofar shi to ya janyo abokan ciniki wa kalaba kuma ya yanko abin da ke hannunsa yake cewa kaffa ya kame an mai bariyin wannan shugaba ya kame dangane da zaluntar kubutacce alhabmu shine zalunci fala ya khafu zulman wala hadma wa bari'a kuma ya kubuta min danasin gawiyin min danasi gawiyin wato game da datti wanda yake na hallakakke wa qarana liyanahu bi izzin wannan shugaba ya hada tabshin halinsa bi izin wato da ɗaukaka ta daraja wanakaba wannan shugaba ya karkace an mazhabi kazzin wato dangane da hanya ta wanda yake mai taurin hannu bashi ban mutum wanda yake maruwaci an gane ko me yake cewa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibuna masu karkata ne shine sai ce wa nakaba wato ya karkatar da ya karkatar da akalarsa an mazhabi kazzin game da hanyar wanda yake mai taurin hannu laisa bi wasabin inda nuhuzati sharrin yace ba mai yin tsalle bane a lokacin da aka samu wata dama ta mugunta bal ya ifu bari dai halinsa kamewa yake iffata barrin yace irin kamewar mutumin kwarai فلذا يحب ويستحق عفافه شغفا به فلبابه كلاب أخلاقه قر ترف وفوقه فوق إذا ناضلته قلاب سجه يهش وذو تلاف إنهفا خل فليس بحقه يرتاب لا باخل بل بازل خرق إذا يؤتر ورز لا يليه باب إن أب أذل فل غرب إرباضه بمنابه بمنابه فانهت منه ناب yake cewa faliza saboda haka yuhabbu ake ƙaunarsa wa yustahaqqu afafuhu kuma ake cancantar afafuhu wato shine kamewarsa shagafan bihi wato saboda ƙaunar da ake masa falubabuhu yake cewa tacacciyar kamewarsa kallabu yake cewa mai yaudaran mutum ne mai jan hankalin mutum ne duk lokacin da kaga kamewarsa to sai ya ja hankalinka ka kaunace shi akalaquhu yace ɗabi'unsa gurrun wato na ƙwarai ne tariffu an gane ko yake cewa tariffu tana walƙawa wa fuquhu fuqun yake cewa kibiyarsa ita ce kibiya idza nabaltahu gallabu yace in kai barata da shi to mai rinjaya ne lafazin alfuq wato shine jikin tsirkiya ta baka inda ake dora karan kibiya shine alfuq yake cewa sujuhun shugaba ne mai sassauƙan hali yahishu yana walwala ga duk wanda ya hango wazu talafin ya ce mai cimma kuskurensa ne in hafa khillun yake cewa idan aboki hafa ya yi kuskure wazu talafin yake cewa shi mai cimmasa ne game da kuskurensa falaisa bi haƙƙihi yurtabu ya ce kuma ba a kokonto game da haƙƙinsa la ba ba maruwaci ba ne bal bazilun mutum ne mai kyauta khirqun sannan mutum ne wanda yake mai tsananin kyauta idza yu'tarru idan an bujiro masa barzun mutum ne mai fitowa hili a ganshi la yalihi babu ya ce kofa ba ta biyo bayansa ma'ana ba wanda yake shiga gida ba ne ya kulle wanda in an zo ganin shi sai an sha wahala a kullum a waje yake an gane ko shi ne ya ce labakilun ba marowaci ba ne balbazilun mai kyauta ne hirkun mutum ne mai tsananin kyauta izayu utarru idan an bujiro masa barzun a waje yake la yalihi babun kofa ba ta biyar bayan wanda ya zo neman taimako a wajensa yake cewa in abba azlun yake cewa idan wato kunci wanda yake na rayuwa abba ma'ana ya tsananta lafazin abba wato shine ya yi cizo al'abdu shine cizo abinda yake nihi da cizo anan idan ya tsananta ya ce falla garba ibabihi wato sai ya dakusar da kaifi wanda yake na cizonsa bi manabihi wato da haƙoransa fanahatta minhu nabun yake cewa haƙorin zamanin fanahatta yake cewa sai ya tumbike fanahatta minhu nabun wato haƙorinsa sai ya tumbike yake cewa wa jadirun shugaba ne wanda yake macancanci bi mallabba ga duk wanda ya hankalta wa faɗana ya nura wa ƙaruba ya kusance shi wa shaɗana ya an gane ko wa ƙaruba ya kusanta wa shaɗana wato ya nisanta an aza'ana ya ce da ya ka ƙasƙanta kai kenan makamanci ne da mutum ya ka ƙasƙanta kai ya ce liƙari zamanin yake cewa saboda kwankwasa wadda an gane ko ana aza'ana shine yake cewa wa ƙaruba ya kusanta wa shakwana ya nisanta an aza'ana shine ya kaskanta kai liƙari zamani ga shugaba wanda yake na zamani a zamaninsa babu wani shugaba wanda ya kai shi wa jabiri zamanin kuma sannan shine mai tsara dukkan wani wanda yake marar lafiya zaman wato shine marar lafiya rashin lafiya shine azzamin an gane ko wa jabir zamanin shine wanda yake mai tsara dukkan wani marar lafiya ma'ana ya taimaka masa wanda yake cikin halin kunci muz rabi a sadiya libanihi tun lokacin da ya tsotsi hantsa ta nonansa kussa ya ce an keɓance shi bai ifabati ta hatanihi wato da kwarara ta kyautanninsa wadda take gudana na'asha ya ce ya ɗaukaka wa farraja ya faɗaɗa duk wani kunci wa bafara wato ya cika an gane ko wa bafara shine ya cika duk wani abin da ake bukata fa'aba haja saboda haka sai ya ƙayatar wa nafara sannan ya ƙawatar da jama'a fa'aza aja sai ya raurauta waɗanda suke masu kallon shi wa fa'a sai ya koma bi haƙƙin da wani haƙƙi ablaja wanda yake mafi haskaka a ta'aba man sayali wannan shugaba ya wahaltar da wanda zai biyo bayan shi kenan na khalifa wa ƙurriza ya ce kuma an yabe shi izhuzza lokacin da aka girgiza shi aka jinjina shi wabuliya aka jarraba shi aka ga cewa ya cancanta wata waje sifatihi ya sanya kambe ga sifofinsa ma'ana ya ƙayatar da sifofinsa bi hubbi ufatihi da ƙaunar da mabaratansa suke masa al'ufa jam'i ne na afin wanda yake mabaraci ya ce falakala zaba hajatin yamtaddu zillu kisbihi fa innahu barrun bi man anasa dau a shuhubihi zana mazaya zarfihi bi lubsi khawfi rabbihi ya ce falakala kar Allah ya sa ya wuhinta zaba hajatin yana ma'abucin kyawu yamtaddu zillu kisbihi ya ce inuwar tsatsansa ta miƙe zat fa innahu barrun ya ce shi shugaba ne wanda yake mai matukar aikata alkhairi bi man anasa bau a shubihi ga wanda ya hango hasken wato shuhubihi wato shine bakin wutarsa zana mazaya zarfihi yake cewa ya ƙayatar da mazaya wato daraju na zarfihi hankalinsa bilubsi khawfi rabbihi dangane da sanya wato tsoron ubangijinsa a cikin jikinsa bilubsi dangane da sanya khawfi rabbihi wato tsoron ubangijinsa ya ce fal ya hani sayyidana fawzuhu bi mafakhira ta'assalat wa jallat yake cewa ya faranta ma shugabanmu rai menene zai faranta masa rai shine rabautar da Allah ya masa bi mafakhira dangane da ababen alfahari ta'assalat yake cewa wadda ta sami gindin zama wajallat ta girmama ya ce wa fautuhu da tsere ma sa'anninsa da ya yi bi sana'i'a dangane da aikata alkhairi tammat wadda ta cika wana mat ya ce ta daɗu wayu la'imu ƙurba hadratihi gausu rikkihi yake cewa wayu la'imu yana dace ma ƙurba hadratihi ya ce kusantar mazauninsa gausu rikkihi shine wato taimakon waɗanda suke bayansa an gane ku taimaka ma bayansa da yake ya ce wayu la'imu ya dace ma ƙurba hadratihi kusantar wato mazauninsa bi hazzin min huzuwatihi wato da rabo daga cikin rabansa wanda Allah ya masa fa innahu talidu nadibin yace domin shi wannan shugaba ɗa ne wanda yake abin ƙauna wa sharidu jadibin yake cewa korarre ne wanda yake na fari ma'ana anan yana nuna kanshi cewa wato fari ne ya koro shi wajarihu nuwabin raunatacce ne na musibin zamani asarat wadda ta yi gurbi a jikinsa wa nazimu qala'ida kuma shine mai tsara waɗannan rataye ta sayyarat yace wadda ta taho an gane ko ta sayyarat wadda ta naso zuwa gare ka iza jasha ya ce wannan shi mabaraci idan wato ya shirya li kudubatin saboda yin kuduba fala yujadu qa'ilun ba a samun wata mai fada ba a samun wani mai fada ma'ana anan ya gama yaban shi shugaban anan kuma yana nuna kansa ne yake cewa idza jasha idan ya shirya li khudwatin domin khudba fala yujadu qa'ilun yace ba a samun wani mai faɗa thumma qussun sannan qussu ibnu sa'ida al-ayadi ɗaya daga cikin waɗanda suke masu fasaha yace famma a lokacin da wannan ke magana baƙilu ya zamanto baƙilu baƙilu duku ne wanda yake suke sanya misali da shi a wajen dolanci yace fa in habbara wannan in har yi rubutu ya ce kulta hebron ka ce bargo ne numnimat wanda aka zane shi wato ka ce bargo ne aka mishi zane wakilta riyaban kadinamat ya ce ka ce dausayi ne wanda ya tuho ya ce haza ya ce wannan sun mashurbuhu ka sanna cewa abin shan shi bardun ya ce ɗan tarhi ne ba shi da wani abin sha wanda yake mai yawa ya ce wa ƙutuhu abincinsa ƙardun ramce ne wa falakuhu asbarsa gasakun duhun dare ne wa jilbabuhu tufafin jikinsa khalaqun tsahi ne wa ƙadƙadika haƙiƙa ya yi kashin haƙuri litawaguri garimin ya ce saboda fusatawa ta mai bin bashi gashimin wanda yake azzalimi yastahissuhu wanda ke gaggauta shi bi haƙƙin lazimin wato da wani haƙƙi wanda yake malazinci fa in manna sayyiduna bi kaffihi idan shugabanmu ya yi baiwa bi kaffihi dangane da kame shi bi hibati kaffihi da kyautannin hannunsa ya ce to haƙiƙa shugaban namu tawashaha zai yi maratayin wuya bi majdin da girma faka wanda ya fifita wa ba'a kuma zai koma bi ajiri fakki wato da ladan kunto min wasaƙin dangane da ɗauri wanda yake na bashi ya ce la khalat sajaya kulukihi ya ce kar Allah ya sanya wato ɗabi'u waɗanda suke na kyawawan halayensa su wuhinta tartafidu tana mai taimaka ma sha'ima barkihi mai kallon walƙiyarsa bimanni rabbin azaliyin wato da baiwa ta ubangiji wanda yake da ɗaɗɗe an gane ko wanda bashi da horko hayyin wanda yake rayayye rayuwa abadiyin wadda take madawwamiya ƙarshen kenan risalar tashi ƙala sai yake cewa falamma ya ce lokacin da istashaffal amiru la'aliha wannan shugaba ya hango gwalagwalan da suke cikinta wala mahasirral muda a fiha ya hango asirin da aka ɓoye a cikinta aka aje a cikinta au azafi lahali bi qada'i daini a wannan lokaci wato sai ya gabato take yanki dangane da biyan bashin da yake kaina wa fasala baina khasmi wa baini ya yanke jayayyar da take tsakankani na da abokin kusumata thumma istakhlasani sannan sai yake bance ni limukasaratihi a cikin fadawansa in gane ko limukasaratihi saboda limukasaratihi wato ga fadawansa mukasara shine waɗanda suke mabiya waɗanda zaka kilga su cewa suna ɗaya daga cikin ababen alfaharinka domin attakasur shine yin alfahari sai yake cewa wa katassani yake bance ni bi asaratihi wato da dukkan wato wani abu wanda yake na matsayinsa fada bistu sai na zauna bib a sinina wasu 'yan shekaru al'amu ina jin daɗi fi ya fatihi a cikin gararsa ta bakunci wa'arta'u ina kiwo firi firafatihi wato a cikin yalwa wadda take ta tafsasawarsa hatta iza gamaratni mawahibuhu har aka kai lokacin da wato kyautanninsa suka lullube ni wa a ɓala zaili zahabuhu zinariyarsa ta tsawaita gizata ma'ana nima na samu wadata talabbaftu ya ce sai na yi sando filirtihali dangane da maraita gabarinsa alama tara a bisa abin da kake gani min husnil hali na kyawun halin da nake ciki qala yake cewa faƙultu lahu sai na ce masa shukuran liman ata halaka luqyana samhil karimi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya kaddara maka haduwa da mutum wanda yake mai kyauta alkarimi wanda yake mai baiwa wa an kazaka godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamayar da kai bihi a sanadiyar haduwa da wannan mutum min bugudatil garimi dangane da kuntatawar mai bin bashi faƙala sai ya ce alhamdulillahi ala sa'adatil jaddi ya ce godiya ta tabbata ga Allah a bisa samun azurta ta wadata wal khulusi da kubuta min alkhasmi dangane da abokin jayayya al'aladdi wanda yake mai tsananin kusuma sun maƙala sannan sai ya ce ayyuma a habbo ilaika wani abu ne ka fi so an uhziyaka da zan maka kyau an gane ko an uhziyaka wato da zan baka minal ada'i game da kyauta me kake so wai a cikin kayan kyauta wanda kake bukata na ɗauka na baka am utihifaka yace ko kuma na yi maka tsaraba bin risalatin raƙaɓa wato da letir wadda take wake-wake faƙultu sai na ce masa imla'ur risalati a habbu ilayya yin shibtar wannan letir shine na fi ƙauna faƙala sai ya ce wa huwa wa haƙƙika ya ce yin shibtar letir ƙinnan ya ce na rantse da haƙƙinka ya ce a kaffu alayya shine ya fi sauƙi a gare ni ya ce fa inna nihilata ma ya liju fil azani yake cewa yin kyautar abin da ke shiga cikin kunnuwa ya ce a hawanu shine mafi sauƙi min nihilati ma ya kuruju min al'ardani game da yin kyauta da abin da ke fita daga cikin aljihwai an gane ko yake cewa sun maka annahu domin abin da yake cikin aljihu in ya fita ya ragu abin da yake cikin kai ko ba raguwa ba yake an gane ko ita dukiya in ka ciyar da ita raguwa take shi ko ilimi ba raguwa ba yake don haka yake cewa fa inna nihilata ma yaliju fil azani yin kyauta da abin da ke shiga cikin kunnuwa ahawanu shi yafi sauki min nihilati ma yakhruju min al ardani game da yin kyauta da abin da ke fita daga cikin aljihwai arrudun wato shine hannun riga an gane ko galibi sai ake amfani da shi akan aljihu yace thumma ka annahu anifa ka ce kamar wato ji da kai ya kama shi wasta haya wato ya ji kunya ya bar ni na tafi ba tare da ya bar wani abu ba fajama ali bainar risalati wal hudhiya sai ya hada mun tsakankanin wannan risala kuma da kyauta fa fustu minhu bi sahamaini sai na rabauta da rabo biyu game da shi wa fasaltu anhu bi gulmaini na rabu da shi wato da riba guda biyu wa ubtu na koma ila watsani wato zuwa garina ƙarirar aini ina mai farin ido bima huztu game da abin da na rabauta minar risalati wato na risalar da ya ban wal aini kuma da kuɗi da ya ban an gane ko na risalar da ya mun shifta wal aini da kuɗin da ya ban ta kenan illa kasancewar bata da daɗin wasu abubuwa sai dai kalmomin da ya hada dama irin waɗannan kalmomi su haɗu abu ne wanda yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك